Mai saurare barkanmu da wannan lokaci ta cikin Shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust. An riga an gama Ramadana yanzu kuma abin da ake hasashe ga masu neman lada shine dukufa wajen ganin sun dage sun yi azumin nan guda shida na sitta shawwal waɗanda kuma aka bayyana cewa suna da falala da matuƙar lada. Sai dai abin da wasu ke ci gaba da ɗiga ayar tambaya a kai shine wace rana ce daidai da lokacin da ya kamata mutum ya fara. shin ana iya farawa da zarar an gama sallar idi washe gari ko kuma sai an kammala bukuwan sallar idin na kwanaki uku shirin najeriya a yau ya tattauna kan wannan batu har ma da wasu bututuwan da kuke buƙatar sani game da azumin sitti shawwal mafara da jin ra'ayoyin al'umma mabambanta kan sitti shawwal da kuma masaniyarsu kan ranakun da ya kamata a fara sunana surayya gambo daga nan niger state suleja eh gaskiya ina yin sitta shawwal lokacin da na fara kuma zan iya cewa tun ina a shekara goma sha biyu na fara sitta shawwal har kawowa yanzu ban daina ba eh to gaskiya da an yi sallah da kwana biyu uku nake farawa dalili na na yin haka kuwa shine idan na saki jiki na ci abinci to yin azumin zai iya min nauyi ko kuma al'ada ta za ta iya zuwa abin da ya ɗauki lokaci ba zan samu yi ba to duba da falalar da ke cikin wannan azumi na sitta shawwal shi yasa nake yin shi akan lokaci um, sitta shawwal ina ƙoƙarin in fara shi da zaran an gama sallah da kwana biyar ko kuma kwana uku zuwa huɗu haka saboda in yi kokari in fara shi da wuri tun kafin hirindimin yau da gobe su shiga cikin jikina ina kokarin in yi shi tun kafin in zo in saba da abubuwa na yau da kullum eh sitta shawwal kuma abu ne mai kyau wanda an sunanta mana shi da cewa mu dinga azumtan shawwal sunana mas'ud abdulhamid idris a ni nakan fara watan azumin shawwal idan aka yi sallah yau washe gari jibi nakan fara azumin watan shawwal dalili kaushi ne a matsayina na musulmi ina ɗaukan duk abin da aka ce sunna ne wanda na san lada ne zan samu Allah ne ya ara min rai ya ara min rayuwata na ga yanzu nake kuma tunanin zan ga gobe duk abin da yake na lokaci ne ina ƙoƙarin in ga nayi domin nima ina neman rahama ubangiji ba na iya jinkirin bari in ƙara wani lokaci don ban san zan iya kaiwa anjiman ko jibi ko gobe ba sai kawai ina ganin ya zama man ina kan sa ma zuciyata cewa ya zama man wajibi ne azumi ni ban taba ɗaukan shi abin da yake bani aiki wahala ba ko wani abu dan inda za a ce azumi zai zagayo a ce ana yin shi wata shida ne a shekara ni ba zai taba damuna ba sita shawar in nan to ga dai muna ga dai muna to ba ba iya cewa idan Allah ya kawo sauki an yi mana ruwa ko kuma rana ta rage mutum zai iya yi kuma ba jira da juna ba laƙila a sati ɗaya akalla mutum ya samu ya guda biyu a cikin sati har ya gama amma wai magana a yi sujiyar da juna ta taso ba wallahi in kuma mutum bai samu yayi ba kuma to babu dole rayuwar wasu al'umma kenan game da batu na azumin sitta shawwal shin ya kamata mace ta fara azumin sitta shawwal kafin ta rama wanda ake bin ta za mu ji ƙarin bayani amma kafin nan na fara da ji daga bakin shek ali dan abba limamin masallacin millati ibrahim da ke jihar kano inda ya fara da ƙarin haske kan falala na waɗannan azumuka guda shida da kuma lokacin da ya kamata mutum ya fara.
To shi wannan azumi na sitta shawwal azumin mukane kwaya shida wanda suke biyo bayan azumin watan Ramadan. shine har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal wanda ya azamci watan Ramadan sai kuma ya biyo bayansa da wani azumi na kwana shida shine daga watan Shawwal to yana da kwatankwacin wato wannan kamar ya yi shekara guda yana yin azumi gaba daya wato kwatankwacinsa kamar ya shekara guda ne wannan shine abin da ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wani hadisi na Abu Ayyub wanda ya rawaito shi to ma'ana idan dai Allah ya taimaki mutum ya yi wannan azumin na ramadana kwana talatin ko kwana ashirin da tara to wannan wata guda dai ya cika to kuma sai a biyo da waɗannan kwanaki guda shida sunna ce amma ba wai tilas ba ne sai ba sai dai amma saboda falalarsa da irin albarkar da aka yi magana cewa kamar kamar ya shekara yana azumi to kaga wannan ba karamin alheri ba ne shine shine abin da wato wannan sita shawwal ya kunsa kamar za a iya cewa malam wani lokaci ne ya kamata a fara sita shawwal da an gama idi ko kuma sai an ɗibi wasu kwanaki to shi yin azumi a ranar idi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan saboda rana ce da aka kira rana ta ci da sha da kuma ambatan Allah to amma daga kashe gari wannan halatta mutum kaga kwana daya da yin idi to wannan ya halatta ko ka yi ajere ko ka ko misali a goma na farko kai biyu goma tsakiya a yi biyu goma na karshe a yi biyu wannan ya danganta da duk da mutum ya dauka abinda dai ake so kada watan ya gama ba tare da cewar mutum ya yi ba in har zai yi dan amma watan yana karewa to daga nan ya faɗi don haka babu wani lokaci kuma da za a ce bari ko a rama shi ko kuma wani abu kamar wasu malam suna ba da fatawar cewa bai kamata a fara a cikin kwanaki ukun sallah ba sai an kammala waɗannan kwanaki ukun ban sani ba kila ko akwai wani ƙarin haske da za ka kai irin waɗannan bayanai To kuskuren inda yake shine ita karamar sallah ta babbanta da babbar sallah. Wato akwai kwanaki guda uku wanda ba a yin azumi su ne na lokacin sallar layya. Wato a sallar layya wannan ranaku saboda nama kuma yanka da ake yi yana daukan kwana uku ne wannan yanka da ake yi su ake kira ayyamu tasharik. To wannan kwanaki da aka halatta yanka dabbobi to ba za ka yi azumi ba shine aka kira su ayyamul akal wa shurbi wa zikirillah. Ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah so ake aita cin nama a wannan lokacin to daga kwana ukun nan to shi ma ka ga yanka ya faɗi to amma a idin karamar sallah abin da ake bukata kawai shine a ci abinci a wadata mutane muskinai to don haka in ban da wannan babu wani abu da yake da wannan shi yasa aka ce daga kwana ɗaya shi babu wani hani ana iya ɗauka amma a babbar sallah kwana ukun farko to ba a son a yi azumi a cikinsu.
Za mu ji wasu ƙarin bayani game da wannan azumi na sitin shawwal nan gaba kaɗan, amma kafin nan kuna sauraron shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust kuma kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na amina.ng ko kuma ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Wata hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin ta trustradio.com.ng ko kuma ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Madalla, Sheikh Ali Dan Abba ya ci gaba da yi mana bayani game da halascin ko ya kamata mace da ake bin ta bashin azumi ta fara yin sita shawwal kafin ta yi ramuwa.
Akwai wani abu na ka'ida na shari'a shine idan ana bin ka bashi to ba za ka yi kyauta ba. To kaga ita matar da aka biyo kamata a ce ta yi kokarin ta rama abin da yake kanta sai kuma ta biyar da wannan alherin da take kokarin ta samu wannan ita ce ka'ida to amma wasu malaman sun tafi akan tunda ramu wannan tana da faɗi abinda ba a so ya zama na cewar har ramadanin ya zo ba a gaba ba a rama ba to don haka tana iya yin wannan su ta shawwal din sai kuma ta biyo wancan ramuwar da ake wanta wallahu ta'ala a'lam ma'ana dai kaga dai akwai kofa in amma in san samu ne kamar yadda da ramuwa da irin waɗannan abubuwan to Allah cewa ya sabi ku ila magfiratin min rabbikum ku gaggawa zuwa ga samun gafarar ubangijin ku a wani wuri ce fastabiqul khairat da haka ku maza zuwa ga neman alheri da haka in an san samu ne mace ana gamawa irin wannan to kawai dan abin da ake banta kawai ta sauri kawai ta biya sai kuma ta biyar da waɗannan abubuwa wannan shine abin da yake da akwai kamar za a iya cewa watakila babu dai a hukumance ko a ce a hukunce na cewa dole dole sai ta fara ramawa kenan kafin ta sita shawwal a wannan babu wani nassi da ya ce ba za ta yi ba ko kuma in ta yi ba a karba ba yawwa amma mafi soyuwa akwai abin da an fi so yawwa kamar mustahabbi ne cewar da a yi kaza yin kazan shine ya fi wato ta rama ta yi kuma sabo yawwa wannan shine ya fi amma in ba ta yi hakan ba wannan baya nuna cewar Allah ba zai ba ta ladan ta yi daga baya dan ba wallahu alam to amma malam ya matsayin waɗanda suka ɗauko niyyar yin sita shawwal guda shida watakila sai daga ƙarshe ƙarshe kuma mutum ya iya yin biyar bai ƙarasa ɗaya ba ya matsayin irin waɗannan to wannan al'amarin sai na wajen Allah amma kai da sita shawwal kamar yadda manzo Allah ya faɗa din man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana lahu kasiyamud dahar cewa duk wanda ya azumin watan ramadan ya biyar da guda shida a cikin watan shawwal to kaga kenan duk abin da zai yi masa kansa ya ga cewar azumin nan yin saye a cikin watan shawwal don haka idan ya yi ya rage wani abu watan ya riga ya fita to kaga wannan kuma al'amarinsa ba za mu ce Allah ba zai ba shi wani lada ba amma dai kila ya yi tsarin za a yi azumi talatin a lokacin zai na shida kila sai kuma aka zo aka ashirin da tara bayan ya yi na biyar irin wannan yanayin
To wannan dalilin shi yasa ake cewa duk mai neman rahamar Allah to ya gaggauta saboda ai bai san bai gobe za ta waya ba. Kamar rayuwa ce kana yinta to da kayi niyyar za ka yi alheri. To yi maza ka aiwatar da shi karka ce bari ka jinkirta sai gobe shari'a ta ce karka yi haka saboda baka sani wa za ka rayu zuwa gobe ko ba za ka rayu ba. Da haka ka gaggauta ka yi abin da za ka yi shi ne ya fi sauki. Da haka kada mutane su sakaci da tunanin cewar zan iya kai ƙarshen wata wake da tabbas. Yanzu da yawa ma ba gama ramadanan da su ba kuma an faro tare da su. to kaga wannan abun kadai ya isa mutum ya wazantu cewa duk lokacin da zai yi to ya gaggauta ya yi abin da zai ya wuce wurin amma kuma malam ba a ce dole sai mutum ya yi ajiyar ba zai iya karkasawa kenan ba
kwarai da gaske yana so yanzu sai ya yi guda ɗaya sai ya kwan uku ko hudu ma sannan ya sake yi daga nan sai ya kwan shida kare yi kawai dai a cikin dai kar ya wuce da waɗannan dai kwanaki da aka yi magana ba tare da cewar ya tabbata ya yi guda shidan ba amma magana a jere in ya ga dama ya jere in ya ga dama ya tsantsan kasu yadda yake so wannan duk ya halatta
malam to da ƙarshe ko akwai wani abu da aka kwaɗaita wa al'umma na cewa idan suka yi siti shawwal ila na tagomashi ko kuma wani abu na yafiya da sauransu haka to eh shi kasan aikin alkhairi wato in dai za a yi shi to yana akwai akwai akwai tanadi da Allah ya kansa na farko hadisi da ya tabbatar da cewa shi mutumin da ya azumi na kwana ɗaya saboda Allah to Allah zai nisanta fuskarsa daga wuta tsawon shekara saba'in shekara saba'in wato wuta za ta yi nesa da mutum wannan kadai alheri ne abu na biyu shi azumi Allah kadai shi ya san irin ladan da yake bayarwa amma ba a ma ayyana kamar yadda aka fitarwa da sauran wasu abubuwa a ce sadaka lada kaza sallah lada kaza to wannan azumin shi ba a ma fitar masa ba kawai sai iya abin da mutum ya gani saboda falalarsa sannan na uku yin azumin nan yana kawo lafiya a cikin gangan dan adam na hudu yana kara mutane tsoron Allah tare kuma da imani abu na biyar kuma wato kullum zai sa ya zama na cewar mutum yana tuna ubangijinsa ko kuma lahirarsa kullum kamar tamkar a shirye yake wajen shirin cewa zai tafi don haka fa'idojin da Allah ya tara a cikin yin azumi suna da yawa saboda gaba ɗaya ma shi azumi kaga ko da mara aure idan yana ma da karfin sha'awa aka ce to ya auren wanda ya yi azumi tanda ba zai aure ba saboda me saboda wannan ne zai kashe masa wannan sha'awa sha'awan da kalle-kallen da bai kamata ba ba zai irin waɗannan abubuwan wannan dai yana daga cikin fa'idar abubuwan da zai samu insha Allah.
Shakal ɗan Abba limamin masallacin Millati Ibrahim da ke jihar Kano kenan. Kuma da haka shirin ya zo ƙarshe a madadin sauran abokan aiki. Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.